أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه في الله اتقوا الله حق اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا في السر والعلن ايها الاحبه موضوع خطبتنا اليوم عن الغيبه والغيبه هي ان تذكر اخاك المسلم بما يكره في غيبته سواء كان ذلك في خلقه أو خلقه أو ماله أو أهله وقد حرم الله الغيبة في القرآن العظيم فقال ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله عباد الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أكاك بما يكره فقيل له يا رسول الله أرأيت إن كان في أكي ما أقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم, تك فإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم أيها الإخوة الغيبة تفسد القلوب وتفرق بين بين الأحبة وتذهب الحسنات فقال قال بعض السلف الغيبة نار تأكل الحسنات كما تأكل النار بالحطب ويا عباد الله فلنحفظ ألسنة فلنحفظ ألسنتنا يا عباد الله ولنشتغل ونشتغلها بذكر الله بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين بدلا ذكر عيوبهم واعلموا أن من وقع في غيبة في الغيبة فليتوب إلى الله توبة نصوحا وليستغفر لمن لمن اغتابه وليقول خيرا أو ليصمت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة وقلوبنا من الحسد واغفر لنا ذنوبنا وجعلنا من التائبين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka yan uwa mawdu'in kudubar mace yau a kayin wani al'amari ne ko wata ɗabi'a ne wanda a wannan halayya ta mutu yanzu makamayarta in ji wani malami fawakihul majlis shi ne ma 'ya'yan itatuwa ko fruits na majalisar al'umma kuma wannan ɗabi'a mummunar ɗabi'a ne ita ce giba ma'ana da hausa ita ce gulma ko cin naman 'yan uwanka mu sani wannan mummunar ɗabi'a ne wanda ɗabi'a ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira a bayansa na ƙwarai lalle su guji wannan mummunar ɗabi'a. Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana a cikin littafinsa mai girma wala yakta ba'dukum ba'da kan sashin ku yana cin naman sashin ku. Ku sani fa ita wannan gibar mummunar ɗabi'a ne sai sa Allah ce mana kan sashin mu yana cin naman sashin mu sai Allah ya buga mana misali yace mana ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtu la ce mana yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa matacce Allah ce kuna kyamar wannan ɗabi'a to kar yana raye ya ci namansa ya ci namansa ma'ana ya faɗi mummunan kalami a kansa ya gibarsa wannan ɗabi'ar mummunan ɗabi'a ne mu sani fa ɗabi'a shine kana cin naman wannan mummunan ɗabi'a shine kana cin naman ɗan uwanka sawa'an a ɗabi'unsa ne kuluki ko wani ɗabi'a ne ke sai wani mai yawan dariya ko wani mai yawan kaza aibanta shi a halittarsa au kalqihi a ɗabi'unsa au kalqihi ko a halitta da Allah masa a ce wani mai dogon mai dogon ko mai katan kan nan mummunar ɗabi'a ne bayan Allah ko kuma kana ambatan wasu surrukansa ko munanan kalmomi wanda kai ka san cewa idan yana nan ba za ka iya faɗa ba ko in yana nan ma in ka faɗa ka san baya son wannan ɗabi'a Allah subhanahu wa ta'ala ce mana wala yaktab ba'dukum ba'da fa yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan Allah ce fakarihtum Allah ce mana wattaqullah mu ji tsoron Allah bayan Allah mu guji wannan mummunan ɗabi'a ɗabi'a ne da take intishari ta zama kawai ana zama a wurin zama sai sa manzon Allah sallallahu alaihi gidan ka ya ishe ka bawan Allah sahabbai suka ce ya manzon Allah muna tattauna ce to in kun ce sai kun zauna a bakin hanya ka tabbatar kana kiyaye haƙoƙin Allah hanya ya bawan Allah ka kame harcenka wurin aibaita mutane wannan mummunar ɗabi'a idan ka sa kai kai da ta tasiri a gare ka to za ta ɓata ma rayuwa fiye da duk wanda kake tsammani sai sa za ka na gani wasu yini suke adawa fa daga wannan inuwar ya koma can a ɗauko wani bencina ma wai an buga bencina kawai a je a zauna a yi ta hirar zance mar masifa da yawa a rayuwarka kai da ya kamata a ce ka shagaltu da abin da zai amfane ka in ma a lahirarka ko ma a duniyarka bawan Allah kudu ba tana bayani a gaba manzon Allah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ce mana mu sani ce ba dikruka akaha bima yakrahu shine ka ambaci dan uwanka akan abin da baya so kila lahu sai sahabbai suka ce masa ya rasulullah ara'aita in kana fi aqimakum ya manzon Allah idan dan uwan nawa fa wannan abin da yake yi abin da yake fa haka ne yana aikata wannan abin manzon Allah sai idan ya kasance yana aikata wannan abin ne to shine ai ainihin cin nama shi musulunci mumini abin da aka sani shine ya nasiha wa dan uwansa idan yana rafi ya kame bakinsa tozartarwa da yaɗa sharri munafiki ne sifa ne ta munafurci shi mumini abin da aka sai shi shine ko ya faɗi alkhairi ko ya shiru ya yi nasiha kuma ya kame mai ya ja ɗan uwansa ya masa nasiha shine keɓantacciyar nasiha a gefe ga gaya masa aibinsa wani kaza ne ka kame bakinka yasa manzo Allah ya ce mata in ya kasance yana yi ne shine gibar idan kuma ya kasance baya wannan ɗabi'ar kaje ka masa faqadin ka ka masa kirkiran abu laifi biyu ne ka yi ƙarya kuma ka ci naman sa an je lahira za ka ga fitilar da baka tsammani sai sa manzon Allah sallallahu da yawa mutane za su je a ranar lahira sun zama muflis asararru sun ci naman wannan yayi giba wannan ya faɗi munanan magana yayi kazafi a wannan bayan an ɗauki na gulmar kuma an ɗauki na kazafi ababawan Allah munar masifa ne a ranar lahira a ce an zo ana ɗaukan ayyukan kyawawa na lada ana rabawa mutane saboda munanan maganganun da ka musu lallai wajibinmu ne yan uwa mu ga wannan ɗabi'ar mutum kullum yana yawan cincintini a kansa menene yake furtawa ina yake zama ne wani wani yake zuwa ya zauna ba tana bayani a kai mu sani yan uwa i- ita giba lallai wajibinmu ne mu iya kokari fa malama magabata suna cewa tana cinye hasanat kyawawan ayyukan mutane kamar yadda wuta take cinye kiraza ko take cinye a take cinye alhalab itatuwa kirare falafaz alsaytana ya ibadallah wajibinmu ne mu kiyaye harsunan mu musam menene muke faɗa a lokacin da muke magana ya babbaya bayan Allah mu shigaltu bi zikrillah da yawan ambatan Allah wa qira'atul qur'an da yawan karatun alqur'ani kai ta tanadin abu da zai amfane ka a lahira yasa yawan ambatan Allah lafiya da kwanciyar hankali ne in ji malama a gangar jikinka da zuciyarka haka kuma yawan surutu da gulmar mutane da kaga musu sharruka shi kuma jinya ne a jikinka da kuma zuciyarka sai sa duwaye mai yawan gulma da yawan aibanta mutane zaka na gan shi kullum a kuncin rayuwa ke ka rike wannan ɗabi'a, za ga duk mutumin da yaje yake zama a wannan dabar shine kullum munanan zato ne yake yawa jefawa al'umma kullum ɗabi'unsa kawai munana ne nazarce nazarce akan yawan munanan ɗabi'u ne ba dai komai ba saboda kawai tunanukansa ba su da kyau amma duk wanda yake yawan ambatan Allah Allah ya ce mana wa alladhina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innu alqulub ambatan Allah bawon Allah kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zuciya harcen kai kasance danye a yawan ambatan Allah kar ka zama yayi tasiri a wai kai ne wani shugaban daba wani uban zaba kawai kai ne ake samun muna labarinka a bakinka in ka zo da aibanta manzo Allah ya sallallahu ya kira wa mutanen sarsaro munanan al'umma ne masu yawan magana aure su kada yake ji ka shiga uku wallahi Allah ka san a rayuwarka in dai kai ne mai wannan dabi'a har ka gamsar har an gamsar da kai ake jira ka zo ka bada wasu labaranka ko ka jefa kalmomi na sharri a siyasance ko a mu'amalance wallahi ka san rayuwarka akwai musifin da baka tsammani ya ƴan uwa mu rike harcen mu mu komar da shi wajen yawaita ambatan Allah la ba musamman ma qira'atul qur'an wanda kullum ina kalubalantar mu mu ahlin nan ina ce mu ahlin nan mutanen garin nan garin mu na azare mai albarka shine shekaru shekara 35 zuwa 65 dan Allah yanzu su wane ne za su karanta ma qur'ani dare daga bakara zuwa nasi ba tare da tintibe ba bai ma ba fa tartil fa muke magana fa tajwidin ɗinsa ba ma hadda ba za ka same su fatan fatan da su ɗan kaɗan ne ƙasa talatin da biyar ne wanda suke suke tasiri da suke da suke da wannan tasirin hadda kaza da kaza amma saman duk yawanci babu wani abu kai ne kamata ka dawo a ce a wannan gabar kake koyan karatun Qur'ani majalisan Qur'ani an bude su wuri wuri ka ji kai tai ka zo ka mai da hankalin ka kana yawaita murajan Qur'ani da haddaka ba ka da wani lazimi na Qur'ani ba dole masifu da ya damu wai sai ma kaiwa ba bawan Allah mai bayan Allah mu dawo mu ga mun rike littafin Allah mai girma mun yi zama da shi ya zama na wurdinmu ya zama mana yawan abin da muke yawan ambato don ya fitar da mu daga wannan munanan ɗabi'a na yawan surutun banza da giba da wasu maganganu da basu dace ba Allah ubangiji ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله